بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan darussa masu albarka darussan da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin a yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan haramcin annabi mai na'am قال رحمه الله باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد
babin da yake magana akan cewa haramun ne annamimanci wato a dinga ɗauko maganar wani ana kaiwa wani da da niyyar cewa a ɓata tsakaninsu قال الله تعالى Allah yana cewa هماز مشاء بنميم Allah yana siffanta wani kafiri sai Allah yake cewa mai zunɗe kuma mai tafiya da annamimanci وقال تعالى Allah yana cewa ما يلفظ من قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ba wata magana da mutum zai faɗa face a tare da shi akwai mala'ika wanda yake halartacce a tare da shi mana koyaushe yana tare da shi kuma yana kula da dukkan abin da yake yi
وعن حذيفة رضي الله عنه قال an karɓo daga huzaifa bin yaman allah ya da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce
لا يدخل الجنة نمام annamimi baya shiga aljanna متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال
an karɓo daga abdullahi ɗan abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa wuce wasu ƙabararruka guda biyu sai ya ce إنهما يعذبان تبت.
وما يعذبان في كبير tabbas waɗannan ana yi musu azaba amma abin da ake yi musu azaba ba abu ne mai girma ba a wajen mutane بلى إنه كبير amma kuma fa babba ne
أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ɗaya daga cikinsu ya kasance yana yin annamimanci وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله
ɗayan kuma ya kasance baya kula da fitsarinsa ma'ana yakan tashi daga fitsari kafin ya gama ɗigewa ya gama fita saboda haka sai fitsarin ya daga a jikin kayansa kuma ya sallah a haka
متفق عليه وهذا Bukhari da muslim ne suka وهذا لفظ إحدى روايات البخاري na'am
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abdullahi ɗan mas'ud allah ya yarda da shi yana cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس
annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bana ba ku labari game da abin da ake kira al'abru ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita ce annamimanci wacce ake yadawa a tsakanin mutane na'am ma'ana shine ma'ana al'abru na'am رواه مسلم muslim ne ya rawaito abin da ake nufi da al'abhu shine ƙirƙirar ƙarya da kuma abu wanda yake mara kyau saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin ya kira annamimanci da cewa ƙirƙirar ƙarya ne na'am
باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها babin da yake bayani akan hani game da ɗauko maganar wani a kai wa shugabanni in dai ba buƙatar hakan ce ta taso ba saboda hakan zai iya jawo matsala tsakanin mutum da kuma shugabanni musamman idan maganar ba ta da kyau
قال الله تعالى Allah maɗaukaki yana cewa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان kada ku dinga yin taimakekeniya akan saɓo da kuma wuce gona da iri وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله akwai wasu hadisai waɗanda suke da alaƙa da wannan waɗanda sun gabata a babukan da suka wuce وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال an karɓo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya rada shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا
kada ɗaya daga cikinku ya isar mun wata magana daga wani ma'ana ya ce wani ya ce mun wani abu mara kyau فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر saboda ni ina so na fito zuwa inda kuke alhalin zuciyata tana kuɓutacciya ban kullaci kowa ba رواه أبو داود والترمذي abu dawud da tirmidhi ne suka rawaito
باب ذم ذا الوجهين babin da yake bayani akan zargin mutumin da yake da fuska biyu. ma'ana abin da zai zo maka daban abin da zai je wajen abokinka ya faɗa a kanka daban
قال الله تعالى Allah yana cewa يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول suna ƙoƙarin ɓoye wa mutane abin da suke yi amma ba za su iya ɓoye wa Allah ba saboda shi Allah madaukakin sarki yana tare da su a lokacin da suke shirya abin da bai yarda da shi ba na magana وكان الله بما يعملون محيطا kuma Allah madaukakin sarki ya kewaye duk abin da suke aikatawa وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce تجدون الناس معادن za ku samu mutane ƙabilu ƙabilu ne خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا waɗanda suka fi daraja suka fi zama zaɓaɓɓu a zamanin jahiliya to in musulunci ya zo ma su ne za ka ga sun fi zama zaɓaɓɓu in dai har sun fahimci addini وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية
za ku samu waɗanda suka fi zama zaɓaɓɓu a cikin mutane a wannan sha'anin na musulunci su ne waɗanda da suka fi ƙinsa وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه za ku samu kuma mafi sharrin mutane shine wanda yake da fuska biyu ya zo wa waɗancan da fuska waɗancan ma ya je musu da fuska متفق عليه ƙari da musulmi suka rawaito وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما Muhammad bin Zaid yake cewa wasu mutane sun ce da kakansa Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da su
إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم mu ba mukan shiga wajen sarakunan mu sai mu faɗa musu saɓanin abin da muke faɗa a bayan idansu
قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ai mu a zamanin annabi muna kirga wannan a matsayin munafinci
رواه البخاري bukhari ne ya rawaito باب تحريم الكذب babin da yake bayani akan haramcin yin ƙarya قال الله تعالى Allah yana cewa ولا تقف ما ليس لك به علم kada ka dinga bibiyar abin da ba ka da ilimi a kai وقال تعالى Allah yana cewa ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد baya furta wata magana face sai ya zama a tare da shi akwai mala'ika wanda koyaushe yana tare da shi kuma eh, yana kula da abin da yake aikatawa
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال an karɓo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya rida shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce إن الصدق يهدي إلى البر tabbas gaskiya tana shiryarwa zuwa abu mai kyau
وإن البر يهدي إلى الجنة shi kuma abu mai kyau wato nagarta yana shiryarwa zuwa aljanna وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا mutum ba zai gushe ba yana faɗan gaskiya har sai an rubuta shi daga cikin masu gaskiya وإن الكذب يهدي إلى الفجور ƙarya tana shiryarwa zuwa fajirci وإن الفجور يهدي إلى النار fajirci yana shiryarwa zuwa wuta وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya har sai an rubuta shi a wajen Allah cewa shi makarinci ne متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga Abdullahi dan Amr bin al-As daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce أربع من كن فيه كان منافقا خالصا abubuwa guda hudu dukkan wanda ya kasance yana tare da su to ya zama cikakken munafiki ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها duk wanda yake da ɗabi'a guda ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'un to zai zama cewa yana da ɗabi'a daga cikin ɗabi'un munafikai har sai ya batta
إذا اؤتمن خان idan aka amince masa ya ha'inci وإذا حدث كذب idan ya yi zance ya ƙarya وإذا عاهد غدر idan ya yi alkawari ya yi yaudara وإذا خاصم فجر idan kuma ya husuma ya yi facirci متفق عليه bawari da musulmi suka rawaito
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال An karɓo daga Abdullahi ɗan Abbas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل Duk mutumin da ya zo ya ce ya yi wani mafarki, kuma ƙarya yake bai yi mafarkin ba, to za a matsa masa a sanya shi sai ya haɗa sha'ir guda biyu kuma ba zai iya ba. Ma'ana a ce masa ya ɗauki sha'ir guda biyu ya haɗa tsakaninsu kuma ba zai iya yin hakan ba.
ومن استمع إلى حديث قوم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة duk wanda ya saurari maganar mutane alhalin ba sa so ya ji wannan maganar to za a zuba narkakkiyar dalma a cikin kunnensa
ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ duk mutumin kuma da ya sassaƙa abu ya suranta wani abu mai rai da wannan abin da ya sassaƙa to za a matsa masa a ci sai ya busa masa rai kuma ba zai iya ba رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi dan umar allah ya yarda da shi ya ce قال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا
mafi girman ƙarya mafi girman ƙirƙira shine mutum ya ce ya yi mafarki alhalin bihi ba
رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال an karɓo daga samura ɗan jindub Allah ya yarda da shi yake cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan cewa da sahabbansa هل رأى أحد منكم رؤيا akwai wanda ya yi mafarki فيقص عليه ما شاء الله أن يقص sai a ba shi labarin abin da za a iya ba shi labari na daga mafarkai وإنه قال لنا ذات غداه akwai wata safiya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana إنه أتاني الليلة آتيان wasu mutum biyu sun zo min jiya a mafarki وإنهما قالا لي انطلق sun ce mun so mu tafi وإني انطلقت معهما na tafi tare da su وإنا أتينا على رجل مضطجع mun zo mun zo kan wani mutum wanda yake a kishingiɗe وإذا آخر قائم عليه بصخرة إذا هوى يه وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيفلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر
yake cewa sai muka ga wani mutum a kishingiɗe ga kuma wani yana tsaye a kansa wanda yake tsaye a kansa ɗin yakan a jefe shi da wannan dutsen idan ya jefe shi da wannan dutsen sai dutsen ya fasa kan mutumin idan ya fasa kan mutumin sai ya zama cewa dutsen ya faɗi ya tafi saboda haka sai ya bi dutsen ya je ya ɗauko shi kafin ya dawo kan wannan mutumin ya koma daidai yadda yake idan ya koma daidai yadda yake sai ya zo ya ƙara buga masa wannan dutsen a kan shi kamar yadda ya buga masa a farko فيتبع الحجر فيأخذ فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى قال قلت لهما سبحان الله ما هذا sai nake ce musu su biyun subhanallah ne wannan kuma قال لي انطلق انطلق sai suka ce mun mu tafi dai mu ci gaba da tafiya فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه muna cikin tafiya sai muka ga wani mutum shi kuma ya kishin gida ya kwanta akan kafaɗarsa ma'ana ya yi eh, rigingine
وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد
ga kuma wani mutum ya tsaya a samansa yana rike da wani ƙarfe wanda yake karkatacce
وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به ما فعل بالجانب الأول na'am saboda haka sai ya zo ta ɓangaren wannan mutumin sai ya sami fuskarsa sai ya yanke ta ya mayar da ita ƙeya sannan kuma ya samu karan hancinsa shi ma ya yanke shi ya mayar da shi ƙeya sannan ya samu idansa shi ma ya yanke shi ya zama da shi ƙeya haka zai yi a ɓangaren jikin mutumin mm, guda ɗaya sannan kuma idan ya gama sai ya koma ɗaya ɓangaren
فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى kafin ya gama da ɓangare na biyu ɓangare na ɗaya ya koma kamar yadda yake saboda haka sai ya sake komawa ɓangare na farko ya je nan ma ya yi masa irin wannan raga-raga
قال قلت سبحان الله ما هذان قال لي انطلق انطلق فانطلقنا na'am sai nake ce musu sarki ya tabbata ga Allah waɗannan mutum biyun fa me ya same su sai suka ce da ni a'a mu ci gaba da tafiya sai muka ci gaba da tafiya
فأتينا على مثل التنور فأحسب أنه قال فإذا فيه لغط وأصوات فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه yake cewa sai muka je wani guri ya yi kama da inda ake yin tuya rawan hadisin yake cewa kamar ya ce a gurin akwai saututtuka waɗanda suke marasa daɗi da kuma hayaniya yake cewa sai muka leƙa muna leƙawa sai muka ga maza da mata tsirara
وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا yake cewa kawai sai muka ga cewa akwai wani harshen wuta da yake zuwa musu ta ƙasa idan wannan harshen wutan ya zo musu sai su dinga yin ƙara
قلت ما هؤلاء sai nake cewa waɗanda muke tare da su suwaye waɗannan قال لي انطلق انطلق فانطلقنا sai suka ce min a'a kai dai zo mu ci gaba da tafiya sai muka ci gaba da tafiya
فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم Na'am.
فإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا yake cewa sai muka tafi muna cikin tafiya sai muka zo wata ƙorama wanda ya rawaito hadisin yake cewa kamar naji yana cewa ƙoramar jajawur take kamar jini yake cewa sai muka ga wani mutum yana yin ninkaya a cikin wannan ƙoramar sai muka samu cewa a gefen ƙoramar akwai wani mutum wanda aka tara masa wasu duwatsu masu yawa sai muka ga wannan wanda yake yin ninkayar idan ya yi ninkaya sai kuma ya fito ya zo wajen wannan wanda aka tara masa duwatsu sai ya buɗe bakinsa sai ya saka mai dutse sai kuma ya koma ya ci gaba da ninkayansa ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا sannan ya sake dawowa ya sake buɗe bakinsa ya sake jefa masa dutse duk sannan ya zo sai ya buɗe bakinsa sai ya jefa masa dutse قلت لهما ما هذان sai na tambaye su nake cewa da su suwaye waɗannan قالا لي انطلق انطلق Sai suka ce فانطلقنا mun a'a zo mu tafi zo mu tafi sai muka tafi فأتينا على رجل كريه, المر... كريه المرآة أو كأكره ما أن تراء رجلا مرأة sai muka zo muka haɗu da wani mutum wanda yake da mummunar sifa na'am وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها Mm.
قلت لهما ما هذا قالا لي انطلق انطلق فانطلقنا
a kusa da wannan mutumin sai muka ga akwai wata wuta wacce yake hura ta kuma yake tafiya a jikin wannan wutar mana yake kewaya ta yana ganin halin da take ciki
قالا لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع
na ce musu wane ne wannan sai suka ce mu ci gaba dai da tafiya saboda haka sai muka ci gaba da tafiya sai muka zo wata gona ko kuma wani dausayi wanda yake mai tsananin duhu amma a cikinsa akwai duk wani nau'i na eh, fure wanda yake zuwa da damina na'am
وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء
sai na ga cewa a kan wannan eh, gonar akwai wani mutum dogo wanda saboda tsawonsa ba na iya ganin ƙarshensa
وإذا حول الرجل من أكثر ولدان ما رأيتهم قط sai kuma na samu cewa a gefen mutumin akwai yara masu ɗimbin yawa waɗanda ban taɓa ganin yaran da suka kai yawansu ba
قلت ما هذا وما هؤلاء sai nake cewa wane ne wannan kuma su wane ne waɗannan قالا لي انطلق انطلق فانطلقنا sai suka ce mun kai dai ka zo mu ci gaba da tafiya sai muka tafi فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أر دوحة قط أعظم منها ولا أحسن sai muka zo wani guri wanda yake da bishiyoyi masu ɗimbin yawa ban taɓa ganin guri mai bishiyoyi da yawa irinsa ba قالا لي ارق فيها sai suka ce mun ka hau wannan فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa sai muka hau zuwa wani gari wanda aka gina shi da tubalin zinare da kuma tubalin azurfa
فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا sai muka je ƙofar wannan garin sai muka nemi a buɗe mana sai aka buɗe mana فدخلناها sai muka shiga فتلقانا رجال شطر منهم شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن
sai muka haɗu da wasu mutane rabinsu mafi kyawun abin da ka gani rabin su kuma mafi munin abin da ka gani قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر sai suka ce da su ku je ku fada cikin wancan ƙorama
وإذا هو نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا فذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai na ga ƙorama ce wacce ruwanta da alama yana da kyau kuma fari ne sosai saboda haka sai suka je suka fada cikin wannan ƙoramar sannan kuma da suka dawo wajenmu sai muka samu cewa surarsu ta zama gaba ɗayanta kyakkyawa قال فقال لي هذه جنة عدن sai suka ce mun wannan aljanna ce ta dawwama
وهذاك منزلك wancan kuma gidanka ne فسمى بصري صعودا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء yake cewa sai idona ya ɗaga sama sai na ga wani gida ne wanda yake ya yi kama da farin girgije قال لي هذاك منزلك sai suka ce mun wannan gidanka ne قلت لهما بارك الله فيكما فذراني فأدخله قال أما الآن فلا وأنت داخله sai na ce musu Allah ya muku albarka ku banni to mana na shiga sai suka ce a'a yanzu fa ba za ka shiga ba amma dai za ka shiga nan gaba قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت
sai nake cewa da su tabbas yau fa na ga abin mamaki amma ku bani labarin waɗannan abubuwan da muka wuce قال لي أما إنا سنخبرك sai suka ce za mu baka labari أما الرجل الأول الذي رأيت عليه يفلغ رأسه بالحجر amma mutumin da ka ga ana tsaga kansa da dutse فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة to shine mutumin da Allah maɗaukakin sarki zai ba shi alƙur'ani amma sai ya yadda alƙur'anin waje ɗaya kuma ya dinga yin bacci daga sallolin farilla
وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق amma mutumin da ka ga eh, amma mutumin da ka ga cewa ana yanke eh, ɓangaren fuskarsa a juyar da shi zuwa ƙeyarsa sannan kuma a yanke wani ɓangare na hancinsa a komar da shi zuwa eh, ƙeyarsa a kuma yanke wani ɓangare na idonsa a komar da shi zuwa eh, ƙeyarsa to wannan shine mutumin da zai je ya yi ƙarya wacce za ta yi nisa ta tafi gurare da yawa mutane da yawa kuma ba su gane ƙarya ba ce
وأما الرجال والنساء العراه الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناه والزواني
amma waɗanda ka gansu tsirara ɗin nan a wani guri wanda ya yi kama da inda ake yin tuya to waɗannan mazinata ne maza da kuma mazinata mata
وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويل- ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا amma mutumin da ka gan shi yana ninkaya a cikin wannan ƙoramar kuma yana zuwa yana haɗiyar dutse to wannan mai cin riba ne
وأما الرجل الكريه, المر... كريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن النار
amma mutumin da ka gan shi yana da mummunar sifa a daidai wuta yana hura ta yana kuma tafiya a gefen wutar to wannan shine malik wanda yake mai kula da wuta وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم amma mutumin da ka gan shi a wannan dausayin to ibrahim ne وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة amma yaran da ka gan su a kusa da shi to su ne yaran da suka mutu a kan fitra ma'ana abin da ake nufi a kan fitra shine duk yaran da ya mutu kafin ya balaga yawwa wasu malaman suna cewa hatta 'ya'yan mushrikai su ma haka ne
وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة
a rawayar barkani kuma shine wanda aka haife shi akan fitra fitra shine eh, ma'ana duk yaron da ya mutu kafin ya balaga fitra tana nufin musulunci ko kuma hanya ta daidai
فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال إيه رسول وصول الله لك.
صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين sai wasu daga cikin musulmai suka ce ya manzan Allah har ƴaƴan mushrikai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh har ƴaƴan mushrikai
وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم amma waɗanda ka ga rabinsu kyakkyawa rabinsu mummuna to waɗannan su ne mutanen da suke cakuɗa mummunan aiki da kyakkyawa daga baya Allah maɗaukakin sarki ya yi musu afuwa shine da suka shiga wannan ƙoramar suka fito suka zama kyawawa
رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito وفي رواية له رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة a wata wayar kuma na ga wasu mutane guda biyu sun zo sun fitar da ni izuwa a ƙasa wacce take mai tsarki ثم ذكره sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ragowar hadisin وقال فانطلقنا إلى نقب مثل التنور annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa sai muka tafi izuwa wani eh, guri wanda yake da rami kamar kaskon tuya kamar gurin da ake tuya mana ake tuya kamar biredi ko kuma wani abu makamancin haka na'am أعلاه ضيق وأسفله واسع
samansa a takura yake amma ƙasansa a yalwace yake يتوقد تحته نارا ana hura wuta a ƙasan shi فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا idan eh, idan wutar ta ɗaga to su ma sai su ɗaga ma'ana sautin su sai ya ɗaga har su yi nufin ma su fito
وإذا خمدت رجعوا فيها idan kuma wutar ta yi ƙasa to sai su koma ciki وفيها رجال ونساء عراه a cikin wannan eh, tannur ɗin ma'ana gurin tuyar akwai maza da mata tsirara
وفيها حتى أتينا على نهر من دم ولم يشك فيه ولم يشك رجل أي ولم يشك فيه رجل قائم على وسط النهر وعلى شط النهر رجل وبين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر
Na'am, yake cewa a cikin kuma wannan ruwaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa har muka je wata ƙorama wacce take an yi ta ne da jini akan wannan ƙoramar akwai wani mutum wanda yake tsaye a tsakiyar ƙorama a gefen ƙorama kuma akwai wani mutum wanda a gabansa akwai duwatsu
فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه
ana cikin haka sai shi mutumin da yake tsakiyar kogin nan sai ya gabato saboda haka idan ya nufin zai fito sai ya jefa masa dutse a cikin bakinsa
فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج جعل يرمي في فيه بحجر فيرجع كما كان saboda haka sai mutumin ya sake komawa cikin wannan ƙoramar ya ci gaba da ninkaya duk lokacin da ya yi nufin zai fito daga ƙoramar to shi wannan wanda yake gefen ƙoramar sai ya ɗauki dutse ya jefa masa a cikin baki
وفيها فصعدا بي الشجرة na'am فأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها yake cewa sai suka hau da ni wata bishiya saboda haka bayan sun hau da ni bishiyar sai suka shigar da ni wani gida wanda ban taɓa ganin irinsa a kyau ba
فيه أي فيها رجال شيوخ وشباب وفيه وفيها الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق yake cewa sai suka hau da ni wata bishiya sai suka shigar da ni wani gida wanda ban taɓa ganin wanda ya fi shi kyau ba a cikin gidan akwai maza da kuma eh, samari sannan kuma da eh, tsofaffi yake cewa a cikin hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na ga wani mutum wanda ake keta ɓangaren fuskarsa saboda haka sai mala'iku suke ce mun wannan mutumin makaryaci ne wanda yake yin ƙarya kuma a dinga amfani da wannan ƙaryar tasa har ta yi nisa a cikin garuruwa فيصنع به إلى يوم القيامة haka za a dinga yin da shi har zuwa ranar alkiyama وفيها الذي رأيته يشدق رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار a cikin hadisin dai akwai cewa mutumin da ka gan shi ah, ana eh, tsaga kan shi to shi ne mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi alƙur'ani amma sai ya yi bacci bai yi aiki da wannan alƙur'anin da rana ba da daddare kuma bai yi tsayuwar dare da shi ba
فيفعل به إلى يوم القيامة sai a yi haka da shi kamar yadda ka gani har zuwa ranar alkiyama والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين gidan farko da ka shiga gida ne na ragowar muminai gaba ɗaya وأما هذه الدار فدار الشهداء amma wannan gidan shi na shahidai ne kawai وأنا جبريل وهذا ميكائيل ni sunana jibrilu wannan kuma mika'il mana waɗanda suka yi yawon da shi suke yi masa bayanin kansu فارفع رأسك فرفعت رأسي suka ce masa ka ɗaga kanka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga kan shi فإذا فوقي مثل السحاب قال ذاك منزلك sai na ga wani abu kamar girgije a sama na sai suka ce wannan shine gidanka قلت دعاني أدخل منزلي sai na ce musu ku kyale ni mana na shiga gidana قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك sai suka ce masa ai akwai ragowa shekaru da suka rage ma a duniya inda a ce ka cika su to da ka shiga gidanka masu haram mu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan insha Allah ta'ala za mu ci gaba a darasin da zai zo nan gaba kafin wani lokaci nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh